إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفس مقصرة بتقوى الله تعالى اتقوا الله وأطيعوه واستمسكوا بدينكم الإسلام بعروته الوثقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون إن التجارة في الإسلام من طريق أم من طرق الكسب الحلال أباحها الله تعالى لعباده وقد مارسها الأنبياء والصالحون قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وقال رسوله عليه الصلاة والسلام من أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور لكن عباد الله مع ذلك فإن التجارة باب عظيم للفتنة بسبب أخطاء يقع الناس فيها واليوم نقف على هذا المنبر المبارك بإذن الله تعالى لبيان بعض تلك الأخطاء بشيء من الإيجاز أيها المسلمون إن من أخطاء الناس في التجارة الجهل بأحكامها فالعبادة في الإسلام لا تقتصر على الصلاة والصيام فقط بل تشمل جميع مجالات الإنسان جميع مجالات حياة الإنسان قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لذلك يعد تعلم أحكام التجارة واجبا على كل تاجر لضمان المعاملات لضمان صلاح المعاملات ولتجنب المحرمات والشبهات في التجارة عباد الله وإن من أخطاء الناس في التجارة الغفلة عن العبادة أثناءها قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال تعالى أيضا واصفا حال عباده المؤمنين رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه تتقلب فيه القلوب والأبصار عباد الله وإن من أخطاء الناس في التجارة كثرة الحلف أم الحلف الكاذب والحلف الكاذب يعني أن يحلف التاجر كذبا ليقنع المشتري بجودة بضاعته وهذا من أكبر الكبائر لأنه يجمع بين كبيرتين اليمين الغموس وكذلك الكذب قال الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وقال رسوله عليه الصلاة والسلام الكذب منفقة للسلعة ممحقة للبركة عباد الله وإن من أخطاء الناس في التجارة الغش والغش هو إخفاء عيوب البضائع وإظهار محاسنها هذا هو الغش جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بصبرة طعام فأدخل يده فيها فأصاب أصابعه بللة فقال ما هذا يا صاحب الطعام فقال أصابته السماء يا رسول الله فقال له عليه الصلاة والسلام أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني عباد الله وإن من أخطاء الناس في التجارة التطفيف والتطفيف يعني نقص الكيل أو الميزان أو العدد وهذا أيضا من أكبر الأخطاء في التجارة قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بوزان فقال له زن وأرجح عباد الله وإن من أخطاء الناس في التجارة بيع المحرمات بيع المحرمات من شروط البيوع في الإسلام أن يكون ما يراد بيعه مباح الانتفاع فإذا كان الشيء الذي تريد بيعه لا يبيح الانتفاع به في الإسلام فلا يجوز لك أن تبيعه قال عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وهذا الحديث دليل على القاعدة الفقهية ما يحرم استعماله مطلقا يحرم بيعه عباد الله تذكروا معي تدبروا معي هذين الحديثين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فرأى الناس يتبايعون فرفع صوته فقال يا معشر التجار فرفعوا أعناقهم واستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونظروا إليه فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق وأما الحديث الثاني فهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع فذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فيجب علينا إذن أن نتحرى الحلال في الكسب لأننا مسعولون عما نكتسبه من الأموال ولله در القائل المال ينفد حله وحرامه يوما ويبقى بعد ذا آثامه ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب طعامه وشرابه عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد in uwa masu girma ina ma kaina da gaba ɗayan wasiya da jin tsoron Allah maɗaukakin sarki ita ce wasiyar da Allah yake muna a kowanne lokaci in uwa masu girma kasuwanci saye da sayarwa in aka ce kasuwanci ba 'yan kasuwa kawai ya shafa ba hatta masu zuwa suna saye suna a ciki kasuwanci ka saye ka sayar yana ɗaya daga cikin hanyoyi da musulunci ya halatta muna na neman dukiya ta halal annabawa da mutanen kirki da suka gabace mu sun yi kasuwanci hatta fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi kasuwanci shi yasa allah maɗaukakin sarki ke cewa wa a halallahu albai'a wa harramar riba allah ya halatta muna kasuwanci amma ya haramta muna kishiyarsa shine riba kasuwancin da bai haramta bai halatta ba ‘yan uwa masu girma kasuwanci yana daga cikin neman halal hanya ta neman halal mafi daraja kamar yadda ya zo a hadisi da muka karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa atyabul halali amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin halal mafificiya aiki mafifici wanda mutum zai samu kuɗi masu albarka shine aikin da mutum ya yi da hannunsa da dukkanin kasuwancin da aka yi ma Allah biyayya a ciki ashe kasuwanci hanya ce ta samun arziki na halal kuma mai albarka to sai dai ga wani hanzari ba gudu ba da yawa daga cikin mutane suna haɗawa a cikin kurakurai kuskure kurakurai a kasuwanci wanda yake jayo kasuwancin nasu maimakon ya zamanto da albarka sai ya zamanto da kishiyar albarka kasuwancin nasu maimakon ya zamanto halal sai ya kasance haramun kasuwancin nasu maimakon ya zamanto halal sai ya kasance haramun kasuwancin nasu maimakon ya zamanto dalilin shigarsu aljanna sai ya yi dalilin shigarsu wuta wannan shine taken hudubar mu ta yau akhta'un nasi fi tijara kurakuran mutane a wajen kasuwanci in uwa masu girma yana daga cikin kurakuran da mutane suke a wajen kasuwanci shine aljahlu bi ahkami attijara jahiltar hukunce-hukunce na kasuwanci a musulunci ibada ba ta takaita bane kawai ga zuwa masallaci sallah azumi a'a musulunci rayuwar musulmi gabaɗayan shi ibada ce Allah ya ce kul inna hayati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin rayuwata gaba ɗayanta ta Allah ce ma'ana idan ina rayuwa ga rayuwata gaba ɗaya bautar Allah ce shi yasa duk wanda yake son kasuwanci yana daga cikin abin da yake dole a gare sa ya nemi sanin ya musulunci ya halatta a yi kasuwanci ya musulunci ya karanta a yi kasuwanci ko kuma in kana kasuwancin ka rika tambaya zan yi kasuwa kaza malam me ya halatta a gare ni me bai halatta a gare ni ba wani sabon kasuwanci ya shigo malam ya halatta in yi ko bai halatta in yi ba Allah ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun domin rishin sanin hukunce hukuncen kasuwanci shi zai sa mutum ya rika yin kasuwanci ta hanyar haram ko kuma ya rika yin kasuwanci wanda bai yi ba a musulunci yan uwa masu girma yana daga cikin kurakuran mutane a wajen kasuwanci shine alghaflatu anil ibadat dalilin kasuwanci mutum ya shagalta da ibada dalilin kaje kasuwa ka bari lokacin sallah ya wuce ka ko dalilin kana kasuwanci har lokacin sallah yayi baka je kai ba ko kasuwanci ya hana maka neman ilimin ka na addini wanda yake dole ne addini ba a yin shi da zahilci kasuwanci ya hana maka kula da ibadu na karatun qur'ani na sauraron wa'azi da abin da ya kama da haka الله سبحانه وتعالى يكتوى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله يا كون دسكي إيماني أهير إنكو kada ku yi sake dukiyoyinku neman kuɗi da ƙoƙarin tara ma iyali dukiya ya shagaltar da ku daga ibadar Allah Allah ya ce duk wanda ya haka to wannan shine hasararre shine wanda ya hasarar duniya da lahira haka Allah yake siffanta bayunsa na gari yake siffanta mutanen kirki yake cewa rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamis sala su mutanen kirki kasuwanci saye da sayarwa baya shagaltar da su game da ambaton Allah baya shagaltar da su game da ibadansu in uwa masu girma yana daga cikin kurakuran mutane a babi a wajen kasuwanci shine kasratul halifi yawan rantsuwa ko kuma alhaliful kadhib ko kuma rantsuwa ta ƙarya me ake ce ma rantsuwa ta ƙarya shine ka rika rantsuwa na cewa abun ga mai kyau ne alhali ba mai kyau bane ka rika rantsuwa wannan abun yayi haka gare ni alhali bai kai haka gare ka ba rantsuwa ta ƙarya a kasuwanci ita rantsuwa a musulunci koda da gaskiya ka ba a so ka yawaita ta to balantana ma rantsuwa ta ƙarya wadda ta haɗa laihi guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa'anda suke rantsarantse su rantse da Allah akan ƙarya to wa'annan ba su da rabo a lahira domin idan ka rantse da Allah akan ƙarya kaman ka raina Allah ne domin shi rantsuwa da Allah kaman kana yi ne dan ka sa mutun ya yarda da kai kenan ka raina Allah da za ka rantse da shi ka sa Allah shaida alhali kuma abin ƙarya ne shi sa Allah ya ce duk wanda yake rantsuwa akan ƙarya to wannan ba ya da rabo a lahira Allah ba zai kalle shi ba a ranar kiyama ba zai mishi magana ba ba zai tsarkake shi ba kuma yana da azaba mai radadi idan baka damu da lahira ba to a hadisi sai manzon Allah ya ce alhalifu manfaqatul lisil'a mamhaqatul lilbaraka shi ita rantsuwa a wajen kasuwanci e tana sa a sai kayanka amma dai tana ɗebe albarkan kasuwanci duk wanda yake yawan rantsuwa a cikin kasuwancin shi to Allah zai ɗebe mishi albar Allah zai ɗebe ma kasuwancin shi albarka idan aka ce albarka wai ba shi bane ka ki saida a za ka saida amma ka samu kuɗin su ki maka albarka babban albarkar da ko Allah zai ɗebe ma kuɗi shine ka samu kuɗin amma kuɗin su kasa tseratar da kai a lahira in uwa masu girma yana daga cikin kurakuran mutane a babi na kasuwanci shine alghishu shine yaudara me ake ce ma alghishu shine me ake ce ma yaudara shine ɓoye aibi na abin da kake saidawa da kuma bayyana kyawansa abunka ka san yana da aibi sai ka zo ka ɓoye aibin ka bayyana kyawansa aibin sai ka ɓoye shi ka ƙi gaya ma mai saye wannan ita ake ce ma alghishu yaudara a hadisi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyo a kasuwa sai ya ga tsulin abinci irin misali a ce hatsi an zuba su a bisa tabar matsuli guda sai ya zura hannun shi a cikin wannan hatsin yana zura hannun shi sai ya ji danyi a cikin hatsin alhali sama busasshe ne sai manzon Allah ya ce masa ma hadha ya sahibat ta'am menene wannan kai mai sai da abinci ya aka yi sama sama ta bushe amma ƙasa ɗanyi sai ce a manzo Allah ruwan sama ne aka yi suka jike hatsin sai manzo Allah ya ce afala ja'altahu fawqa at'ami kay yarahu nas me yasa wannan aibin baka sanya sa ba a sama ta yanda mutane za su gane shi me yasa ka ɓoye wannan aibin ka bayyana aibin mai sai sai a haka a ƙarshe sai manzo Allah ya ce man ghasha falaysa minni duk wanda yake yaudaran mutane to baya daga cikina baya daga cikin mu musulmai idan ko ba kasance a cikin musulmai ba ba kasance a cikin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka tabe kai hasara ashe yaudara babban laihi ne uwa masu girma mu ji tsoron Allah a kasuwanci mu bayyana gaskiya kuskure na gaba da mutane suke a babi na kasuwanci shine at-tatfif shine tauye ma'auni me ake ce ma tauye ma'auni shine za ka auna ma mutum abinci ko kuma adadi kaza za ka ba mutum ko kuma za ka auna mishi kilo ko kuma za ka auna mishi tasa ko tiya ko abin da ya kama da haka sai ka rage akan haka mafi yawan masu wannan su ne masu abinci irin masu sai da nama irin masu sai da furwi wannan babban laifi ne wanda dalilinsa Allah ya halaka wata al'umma gaba ɗayanta girman laihinsa yasa Allah ya sabko sura sukutum akan wannan aka sa mata suratul mutaffifin surar masu tauyi ma'auni masu cika ma mutane ma'auninsu wailul lil mutaffifin bone azaba balbalin bala'i ya tabbata ga waɗanda suke tauyi ma'auni ba sa cika abinda suke auna ma mutane alladhina idza iktalu 'ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun in su za su auno in su za su sayo suna sa a cika musu amma in su za su auna ma wasu za su yi yanda suka ga dama to Allah ya ce waɗannan suna da azaba mai girma a ranar da mutane za su tashi a gaban Allah maɗaukakin sarki wata rana manzon Allah ya biyo sai ya ga wani mutum yana auna abinci sai manzon Allah ya ce masa zin wa arje ka auna kuma in sun samu ma ne ka ƙara duk ɗan kasuwan da zai yi awo ka zo sayan abu kilo guda ya auna kilo daidai har ma ya ƙara da wani abu akan kilokin to wannan dan kasuwar yayi aiki da maganar manzon Allah kuma da yardan Allah kasuwancin sai yayi albarka mafi yawan wanda suke tsiyacewa a kasuwanci wallahi in ka bincika ha inci yake sa su tsiyace in uwa masu girma ƙarshe yana daga cikin kurakuran mutane a babi na kasuwanci shine bai'ul muharramat sai da abun da yake haramun ne sharaɗi kwandishiyon na kasuwanci shine ya kasance abin da za ka saida halal ne ya halatta a saida shi menene kuma abin da bai halatta a saida ba a hadisi manzon Allah yake cewa inna Allah idha harrama shay'an harrama samana dukkanin abin da Allah ya haramta to yana haramta kudinsa yana haramta a saida sa ka'ida ce a wajen malaman fiqhu suke cewa ma haruma bai'uhu mutlaqan haruma ma haruma isti'maluhu mutlaqan haruma bai'u dukkanin abunda haramun ne a yi amfani da shi a cisa ko a shasa ko a yi wani aiki da shi to haramun ne a sayar da shi don haka haramun ne a sha giya haramun ne saidata haramun ne a sha taba haramun ne saidata haramun ne a kalli bidiyo na batsa haramun ne mutane su baka kuɗi ka sanya musu duk abin da yake haramun ne sai da shi cinsa ko amfani da shi haramun ne a sai da shi ‘yan uwa masu girma mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ina tuna muna wasu hadisai guda biyu wanda da su za mu liƙe hadisi na farko shine wata rana manzon Allah ya hoto zai je wurin sallah sai ya biya ta hanyar kasuwa sai ya ga mutane ana ta saye ana sayarwa wasu na saye wasu suna saidawa sai ya ɗaga murya ya ce ya ma'asharar tujjar ya ku 'yan kasuwa sai gaba ɗayansu aka yi shiru aka yi tsit kamar an yi ruwa an ɗauke kowa ya ɗago kansa yana kallo dama an shi muryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce musu inna tujjara yub'athuna yawmal qiyamati fujjaran 'yan kasuwa za a tayar da su a ranar alkiyama matsiyata cikin mutanen banza cikin fajirai sai suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan kowa ya bar kasuwa sai manzo Allah ya ce musu illa sai dai sai manzo Allah ya togaciya illa man barra illa man ittaqa wa barra wa sadaqa sai dai ɗan kasuwan da ya ji tsoron Allah a cikin kasuwancinsa kasuwancinsa bai hana masa ibada ba sannan ya yi ma Allah biyayya a cikin kasuwancin ya kyautata ma mutane sannan ya faɗi gaskiya a cikin kasuwancinsa shi wannan ba zai tashi daga cikin matsiyata ba a ranar gobe kiyama hadisi na biyu kuma shine manzo Allah ya ce akwai wasu abubuwa guda hudu babu wanda zai gushe gaban Allah face Allah ya tambaye su game da wannan abubuwan daga ciki sai ya ce an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqa dukiya da yake samu dukiya da kake samu ta kasuwanci ne ko ta hanyar aiki ne dukiyar da dai kake samu ba wanda zai wuce gaban Allah sai Allah ya tambaye sa ina ka samu wannan dukiyar kuma sannan a cikin me ka kashe dukiyar wannan tambaya ce kowa tun yanzu sai ya shirya amsar da zai ba Allah maɗaukakin sarki ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa almalu yanfadu hilluhu wa haramuhu yawman wa yabqa ba'du dha athamuhu laysa at-taqiyyu bi muttaqin li ilahihi hatta yatiba ta'amahu wa sharabahu yace dukiyar da ka tara dukiyar da ka samu ta halal ce ko ta haram ce akwai ran da za ta ƙare in dukiyar ba ta ƙare ba kai za ka ƙare ka je ka bar dukiyar sai ya ce mutum ba zai taɓa zamantowa mai tsoron Allah ba har sai ya yi kula da abin da dukiyar da yake samu ta hanyar halal yake samunta ko ta hanyar haram yake samunta menene amfanin dukiyar da zaka tara ka ji daɗinta a duniya na ɗan lokaci amma ka ji gobe kiyama ka dawama a cikin azaba babu alkhairi a cikin wannan dukiyar da haka mu ji tsoron Allah mu nemi dukiyar mu a hanyar da ta dace muna fatan Allah madaukakin sarki ya arzita 'yan kasuwanmu da arziki mai amfani ya arzita su da halal ya nisantar da su da rantse-rantse da yaudara da kuma abin da zai iya jayo da na sani a gare su a ranar gobe kiyama kada ya sa kasuwancinsu ya kasance dalilin halakarsu ko kasuwancinsu ya shagaltar da su daga bin Allah madaukakin sarki اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اعنا على تكسب الحلال اللهم أعنا على تكسب الحلال يا رب العالمين اللهم بارك لتجارنا في تجارتهم اللهم بارك لتجارنا في تجارتهم اللهم بارك لتجارنا في تجا في تجارتهم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام السلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار أنزل الأمن في دولتنا أنزل الأمن في دولتنا ووفق أمراءنا لما تحب وترضى وانصر جنودنا وعليك بأعدائنا اللهم عونك لإخواننا في مالي اللهم عونك لإخواننا في مالي اللهم عونك لإخواننا في مالي وعونك لإخواننا في نيجيريا وعونك لإخواننا في نيجيريا وعونك لإخواننا في كل مكان يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله